ثاني يفهم قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر يقول الله تبارك وتعالى وإن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا On behalf of all Muslim Ummah, we welcome you to this our religion as well as ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect and guide your faith. Innahu wa yudai. Kibar mutai yau idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta tattauna ne a kan ɗan kasuwa na gari. Wai wane ne ɗan kasuwa na gari? Wane ne Suleiman na gari a ma'amala ta addini? Kibar tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halatta yayi da siyarwa kuma ya haramta riba. wanda yake fada a cikin littafin sa yake cewa wa halallahu al-baita wa harrama riba ira da amincin Allah kara tabbata ga fiyayyen abin halitta wanda ke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allah kai albarka ga al'umma ta cikin sammakon da suke yi cikin kasuwancin Allah ya amsa su wannan. Kuɗi ba ta ce bayan haka, ya fi ‘yan uwana, ina ma kaina wasanci da ku da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a zahiri ko ko a gobe wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yana ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a zahiri ne ko ko a badini a sarari ne ko ko a koye Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi mafita akan dukkanin abin da ya sa a wanda wani wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah kuma ya yi alkawarin zai azurta shi inda ma bai taɓa sani ai da ma ɗan kasuwa yakan yi kasuwanci ne da fatan cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi Kutubar ta ci gaba da cewa ya ku yan uwana a cikin imani. sani dai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana siffan ɗan kasuwa na ƙwarai a cikin alƙur'ani ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara cewa fi buyutin ajina Allah an turfa'a wa yukara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ma'anar aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wasu dakuna ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izini da a rika ambatan sunansa kuma ana ɗaukaka murya wurin ambatan nan ana yin tasbihin nan safi da kuma yammaci suwaye ne suke wannan ko siffar suwaye wa'annan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rijal wasu irin mutane ne wanda la tulhihim tijaratu wala bayrun an zikrillah ye tafiyar wani business din da suka tafa a gaba aikin da suka tafa a gaba la tulhihim tijaratu wala bayrun an ba zai taɓa shagaltar da su ba daga barin yin ibadan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata kenan ɗan kasuwa na kwarai ana son ya zama to kasuwancinsa bai shagaltar da shi daga ibadarsa kowane irin kasuwanci ai malamai sun gaya maka fa'idar kiran sallah shine idan an kira sallah kai aka kirawo ni aka kirawo mu aka kirawo gaba ɗayan mu doron sallah shi yasa ai a cikin kiran sallah kake ji ana cewa hayya ala sala ai kai da kake sauraro ka zo zuwa da sallah a ƙara maimaita maka sai Allah bai ce a kiran sallah su ɗaya ba ko da aka ce sun biyu a ƙara ce kira sau da karma a ce baka ji ba hayya ala sala ka zo zuwa kan shi ke nan a ƙara a ƙara wani hayya ala sala ka zo zuwa ga samun wani babban rabo kenan Allah ta fi komai da ka sanya domin Allah tana gaba da kasuwancin yasa aka ce shi ɗan kasuwa na ƙwarai shi ne wanda biyu da ciyarwar shi baya shagaltar da shi daga ambatan Allah ballan ta na ko ma ya hannu zuwa da kai Allah ya ba mu ikon ya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana kuma duk lokacin da aka yi kiran sallah to mu aje fiye da siyar wannan namu mu taho zuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin juma'a inda yake cewa ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dhikrihi ma'ana alam ya ku waɗanda kuka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallah ranar juma'a to fas'au ila dhikrillahi yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah bi ma'ana zuwa ga sallar kai wa zarul bai'a kuma ka bar wannan kasuwancin da kake yi wannan ayar malamai suna magana akan cewa ba ta ka kai da sallar juma'a duk wata sallah da ka sani in an kira to a tattara kasuwancin sai a bari kuma sai a je a bauta wa Allah wanda dama dalilin halittar ka shine ka bauta wa Allah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya hane Allah ya hane musulmai da su daina yin sallah domin wai shagaltar da kasuwanci ya hana karka yi ta kasuwancinka ya shagaltar da kai daga barin sallah domin Allah shi ke azurtawa za ka iya kin zuwa sallan ma tattama ma ya gudu ya kisiya a gide ne sawa duk bayan da baya fawa ko sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa min fatu in kasuwa wurin da yake ba na kwarai ba ta ga sifofin su idza ra'aw tijaratan aw lahwa min fatu in suka ga kasuwanci ga kwastomomi sun zo ko wani abu wanda yake na wasa ne sai su ci zuwa sallah وتركوك قائما sai su farka ya rasulullah ko su farka kai limani daga kai sai wasu tsiraran mutane a masallaci wannan ba siffar ɗan kasuwa na ƙwarai ba Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to a kai wa al'umma قل ما عند الله خير من اللهو والاستهزاء alherin da ke wurin Allah to ya zuba wannan wasannin da suka tasa a gaba ya fi wannan kasuwancin da suka kasa a gaba wanda har yake sa suke cin zuwa yin sallah wannan hudu ba ta farko ce kuɗi ba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuɗi ban ta cigaba da cewa bayan haka ya ku ɗan uwana ga wasu kaɗan daga cikin misalan ɗan kasuwa na ƙwarai ba mamaki kana ciki ba mamaki kuma ba ka ba mamaki ina ciki ba mamaki ba na cikin ɗan kasuwa na kwarai to mu gani mana me da menene siffofin ɗan kasuwa na kwarai to ba ta ce siffan ɗan kasuwa na kwarai shine gaskiya da rukun amana nan duk ɗan kasuwan da ba shi da gaskiya ba shi kuma da rukun amana a cikin siye da siyarwarsa to ba ɗan kasuwa na kwarai ba ne me yasa saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dan kasuwa mai gaskiya a cikin siye da siyarwarsa to ranar lahira Allah subhanahu wata'ala zai tafi cikin tawagan annabawa da siddiƙai da kuma shahidai ai ka ba kankanin daraja ba to amma na kasuwa ya zama to ba na kwarai bane ba kila sai ya ta da shi kashin su kawo da ke ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ya ishe ka ishara cikin hadisul kursi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ni ne cikon na ukun ɗan kasuwa guda biyu da wanda yake siya da wanda yake siyar Allah ya ce ni ne na ukun matukar ɗaya daga cikin su bai yi niyyar cutar ɗayan ba da ɗaya daga cikin ya kulla zai cuci ɗaya ko mai siya zai cuci mai siyarwa sai Allah ya janye ko ko mai siyarwa zai cuci mai siya sai Allah ya janye ya bar sai kuma a kwashe albarka a cikin kasuwanci sai ka ga mutum ya je kara talatin yana kasuwanci amma da iya suna ma kansa komai ba da mutum ya san tsaya sosai ya kalla shin kasuwanci ne yana yin sa daidai da yadda addinin sa yake kuwa Allah ya shi Allah ya shi yana daga cikin siffar ɗan kasuwa na ƙwarai shine ba zai taɓa yin rantsuwa ba kan kariya Allah ya shi ai ɗan kasuwa kwararru ne ko ce wasu da su kwararru ne wurin rantsuwa kan siya mutum zai iya siyan abu naira talatin ka zo siya wurin da sai rantsi maka wallahi tallahi kai billahi abu naira hamsin na siya ya ɗaura maka ribar naira biyar ne yanzu kai riban naira biyar ne ba za ka sauke yawon ba tsara mu ka siya hamsin da biyar ya fi riban nawa kenan ashirin da biyar wannan irin wannan rantsarantsan a cikin kasuwanci yana kwashe albarkan mutum mutum ba zai taɓa tsina abin alheri ba irin su ne kuma suke jawo wa mutane suna da annoba a kasuwanni sai ka ga kawai kasuwa abu bai kai ya komo ba kawai sai ga gobara ta kama ai ta kokarin kashewa na abin ya gargara Allah ya ce mana dama ta san Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani da girma yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnan da idan aka tsoro ta ba za ta tsaya kan mutum sai da yawa mun san suna rantsuwa kan ƙaryan amma ba za mu iya mutu wa'azi ba kawai kana ganin ka mai wa'azi ya fara cikin haushinka ko ka mai wa'azi ya fara taba da kai ko ka mai wa'azi ya rage maka hanyar nan da yake yi ya daina ko wani abu makamancin haka yasa in fitinan ta zo sai ga da wanda yake kiyayewa da wanda ba ya kiyayewa duka sai ta hada saboda mene ya ki yin wa'azi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kallama ba zai kallama mutane ko tsamfarin mutane guda uku ba ba kuma zai yi musu magana ba ba kuma za a karkace su ba kai karshe ma wuta za a tura dan wannan saurara ka ma mamaki kina Allah ya shi na daya shi al-musbil musbil izari mutumin da yake cikin kaya a kasa yana ja yana tattakawa yana takama cewa waye sai ya ji irin waɗannan mutanen wuta za a tura mutum na biyu shine mutumin da yake siyar da kaya akan ƙarya ta rantsuwa ya rantse akan ƙarya cewa wallahi ka zana da alhalin ƙarya ne shi ma wuta za a sashi ba Allah ba zai tausayin sa ba wal mannana ba da mutumin da in yayi maka alheri abu kaɗan yana haɗa ku da shi ya fara maka gori wani ne da matar kuma ma ta gori ni da kai da asibiti wani ya ɗan biya maka kuɗin haya ba wa wani kuɗin haya ya ɗan cije shi ka gan shi ne ke biya mai kuɗin haya ba ya yi gori ba kenan wannan gorin da ya yi ya lalata ladan da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kuma wuta za a kai shi ko Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul baqara la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku lalata abubuwan da kuka yi na alheri ta hanyar yin gori kai wa mutum abin alheri ka zo kana mai gori ba ni ke maka kaza ba ba ni ɗauki nauyin karatun yaran ka ba ba ni ba ne maka kaza kaza ka wani yana lalace Allah ya ba mu ikon abu na uku daga cikin sifofin ɗan kasuwa na ƙwarai shine nisancan albushi cikin kasuwancin sabida hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mutuwa ya ga wani ɗan kasuwa ya karkata kayansa a gefe sai abin ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awa shi ba ya biya ne irin manya manya rufin nan bane sai dan gefe din dan gefe mutum ya karkata kayansa Allah ya ba mu kuma na mu ko da irin wannan ne sai ya fuje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wata ruwaya wa ta haddace sai malaika jibril ce ai a cikin kayan na kuma akwai alwishi haka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya matso kan kayan sai ya sa hannunsa a cikin kasan kayan sai ya ji kayan da ke kasa duk an same ruwa sai ya dan kumbura kenan ko na saman kuma ba shi ne shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man bashana alaihi minna duk wanda ya hadice mu duk wanda ya yaudare mu a cikin kasuwanci ko a cikin mu'amala yau da kullum to ba shi tare da mu ranar lahira wuta ba shi Allah ya ba mu ikon gyara mutane nawa ne yan kasuwa nawa ne suke haƙinci yanzu ma haƙinci yan kasuwa mu Allah ya ce mana ya kai mataki da mutum zai hau jirgin jirgin sama daga nan har zuwa kasan waje ko China ko kasashe ne haka wa mun juna sai ya je ya ce idan wannan lasifikan ana yin ta da quality 100% shi sai ya ce a rage ta ta dawo 70% quality an rage 30 kenan sai ya zo nan kasa ya rika nuna wa mutane abubuwan da zaran ya yi kwana biyu sai ya lalace. Haƙinci ne, sai yi ka yi kan kuskure, to sai ka gyara. In ko da gangan kake yi, to fal ya tabawa maƙarin mutum ya tanadar wa kansa gidan wuta ai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyoyin yan uwanku ta hanyar zalunci Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara ga yan kasuwa kan suna zazzare mai ido a rike barka sako Allah ya yi mana yana daga cikin siffar ɗan kasuwa na ƙwarai nisantar ihtikar yi ihtikar ihtikar shi ne ɓoye kaya da niyyar yayi tsada sannan ka fito da shi ha sai ka tsira da mutane su karan tsada Allah ya ce mana ai ɗan kasuwa mu shahararru da kan wannan Allah ya ce mana idan kaya ya fito da arha ana sai da shi kamar naira dubu biyu sai su kan yi miki ɗan kwarya-kwarya kawo miliyan biyu kawo miliyan uku kai ka fi mu kuɗi kawo miliyan biyar sai a ɗan har ɗan kwarya-kwaryan kuɗi sai a shigo da kuɗin kasuwa duk wannan kayan sai a ci ɗan al'umman gari za su fara nema ko ba ka zai zama ba daga nan sai a fara fito da shi ana ƙara maka kuɗi yau an ƙara naira ɗari biyu ji ka koma sai ka ji an ƙara ɗari uku za ta kara sai ita an ce an yi tsarin dubu da in ka fi wasu gani wannan tsarin shi Allah ya ba mu ikon yara yana daga cikin siffan ɗan kasuwa na ƙwarai shi ne nisantan tauye mudu ko ma'auni ko sikeli ko wani irin zai abu wanda kasan ana aunawa musulunci bai yadda ka tauye mudu don ka zalunci al'umma ba na san kaji ne sani Allah saboda haka ne ya saukar da sura kusan guda a cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa wailul lil mutaffifin kalmar azaba bon ya tabbata ga mutanen nan da suke tauya mudu amma zaka ce su wani masu tauya mudu Allah subhanahu wa ta'ala ta bari na ga maka tafsirin alladina idza tanalu ala an-nas yastawfun sune idan suka je siya a wurinka za su cika ƙara aurawa ta ce tsororo aurawa yana tsororon nan yau to bayan kuma ya ɗan ce kaga yadda wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsiruna in su kuma ran siyar maka istomi mutallo tsohudin suke to wannan cewa yan kasuwan mu a yau Allah ya ce mana ya kai ta yanda an mumurta bakin ma'aunin suke mutan awan ko kwanan awan ina ga wani ya mumurta shi wani za a ga hadda wanda wanda aka yi mahudan ba wani Allah da annabi ba na zalunci sai dai ai hakuri ɗan kasuwa yau ana yanzu ne guda ya annan mabahutu Allah ya ce shin wai waɗannan mutanen ba sa tunanin cewa za a kashe su ranar lahira wannan abin da suke shi ne zai iya zama sanadiyar shigar su gidan wuta Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa yana daga cikin sufan ɗan kasuwa na kwarai a cikin addinin musulunci shine nisantan mu'amala da riba shi ɗan kasuwa ne akwai kuɗi a wurin kai kuma kana da uzuri na kuɗi ka zo wurin ka yalla da ko alaji taimaka min da naira dubu goma na kashe wutan gaba na to zan ba ka karshen wata za ka kawo min naira dubu goma sha biyu haramun ne a musulunci sai kuma dai ga sai lokacin ya riga ya rike mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu wali dhalik kafin nan akwai wani malami na jami'a farfesa waiwai yana fara addu'a wajen kowa musulmi masu sama da lafiya cikin physical condition sosai yana fara addu'a Allah subhanahu wataala ya bada lafiya muna fara fata da alam nasara Allah ya bada lafiya sauran masu lafiya mu da asibiti Allah ya bada lafiya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا القائل في كتاب عزيز وأحل الله البيع وحرم الربا والصلاة والسلام على خير خلق الله القائل اللهم بارك لأمتي في بكورها أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز في السر والعلانية القائل في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إخوة الإيمان اعلموا أن الله تعالى وصف لنا صفة التاجر المثالي في القرآن العظيم فقال تعالى في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأنصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وأمر التاجر بترك تجارته إذا عد عن الصلاة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ونهانا أن ترك الصلاة لشغل التجارة إذ هو الذي يرزق عباده إذ هو يرزق من يشاء فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فهذا بعض صفات التاجر المثالي على نطاق التالي أولا الصدق والأمانة لحديث أبي سعيد لحديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وفي حديث القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما خالدا فإذا قال خرجت من بينهما عدم الانفاق التلاوي على الكاذبه لحديث ابي الذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر خابوا وحسنوا قال صلى الله عليه وسلم المسلم ازاره والممسك سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه ثالثا البر عن الغش لحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يجيب طعاما فاعجبه فادخل يده فيه فاذا هو طعام مبلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا ثم الرابع البعد عن الاحتكار لحديث عبد الله بن نقلة الفرش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعتكر الا قاطر خمسه البعد عن التفكير لقوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا كالوا على الناس يستوفون واذا كانوا لهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ثالثا عدم التعامل بالربا لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وقاتله وشاهديه وقال هم سواء. فاتحا واحد. السماحة في البيع والشراء لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمعا اذا باع وسمعا اذا اشترى واذا اقتضى. عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم